الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا رانا لهدي ashirin da biyar ga watan almuharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun tasrifi a littafin da ya shahara da lamiyatul af'al ta jamaluddin ibn malik rahimahullahu ta'ala to idan ba a manta ba ibn malik rahimahullahu ta'ala yana yi mana bayani akan babuka na ma'aunai na fi'ili wanda yake almazidi alfi'ilul mazidu fihi fi'ili wanda an samu yi masa ƙarin sashen wasu haruffa. To wanda mun kammala wannan babi, e, da wanda yake almujarrat, da wanda yake almazidu, duka an yi bayani a kansa. Yanzu za mu tashi sabon fasili a baiti na talatin da bakwai. Faslun fil mubari'i. shi za mu yi bayani a kansa yanzu bi izinihi ta'ala ibn mali yake cewa bi ba'di na'til mudari aftatih wa lahu ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغي للياء كسرا أجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أوت تزائدا كتزكى وهو قد نكلا في اليا وفي غيرها إن ألهك بأبا أو ما له الواو فاء النحو قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم ذا الباب يلزم إن ماضيه قد هزلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتتحا بولا تو ابن مالك رحمه الله تعالى فصل في المضارع eh wannan fasuli ya kulla shi domin bayani akan alfi'ilul mudari saboda duk bayanan da aka yi a baya to za ka ga ana maka bayani ne akan fi'ili amma halin kasancewarsa wato maɗi alfi'ilul maɗi da haruffarsa na asali da yadda za a faɗe shi da kuma inda ya samu ziyada wasu daga cikin harufa da yadda kuma za ka karanta shi da yadda kuma mubari'insa zai kasance to dalilin da yasa ya kulla wannan babi saboda domin ya baka wasu ƙa'idodi wanda in ka fahimci wannan babi da za a yi yanzu wannan baituka da muka karanta to duk wani fi'ili da aka baka shi alfa'ilul madi aka ce ka narku mubari'insa za ka iya sawa'un mujarradi ne eh sawa'un madi ne abin nan kai mazidi ne an masa ƙari ko ba a masa ƙari ba to idan aka baka aka ce ka kawo mana mudari'insa za ka iya in ka gaba ka kawo to baka fahimci wannan babi ba saboda haka babi ne mai mahimmanci shi tasirifi ka kiyaye duk sanda ya baka wata ƙa'ida kada ka kuskura ka wuce gaba baka gane ta ba eh kar ka kuskura a ce ka wuce gaba baka tsaya ka fahimci wannan ka'idar ba to shi zai sa ko an je gaba sai kai ta samun iskali to shine mala ya ce bi ba'dhi na'atil mudari aftatih walahu ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا ما لتي افتتح غاي تنغبا افتتح كبودا المضارع أي الفعل المضارع أنغاني منصوب ne da shi wancan fi'ilin na umarni iftatihil mudari'a kamar an ce haka ne ka buɗa fi'ilin mudari'i lokacin da kake son ka narko shi bi ba'dhi na'ati da wani daga cikin haruffan nan guda hudu da kalmar na'ati ta kunsa ko dai nunun ko dai hamza ko dai ta'un ko dai ya'un wanda su ake kira da huruful mubara'a gani wannan ita ce ka'ida ta farko ko hukunci na farko a fi'ili mudari'i wajibi ne farkonsa ya buɗe ɗaya daga cikin waɗannan harufa da ya ambata na'ati ko anaitu eh wannan dole ne in kuma kai ka samu fi'ili an samu ɗaya daga cikin waɗannan harufa a farkonsa kuma bai ba da ma'anar mubari'i ba to ba mubari'i ba ne asalin wani fi'ilin dai da ba amma ba alfi'ilul mudari'u bane shi ka alfi'ilul mudari dole ne farkonsa a samu ɗaya daga cikin waɗannan haruffa guda to shine iftate ba na fataha bane na budewa ne na fara abu an fahimci wannan ko to abu na farko da ya kamata ka sani kenan sai ce walahu ya tabbata gare shi hudin na yana komawa ga ba'adu na ati eh tunda ba dukkan harufan zaka dauko ka tura ma muzari ba dole dai ɗaya daga ciki ne ko dai a samu nunun wadda nunun tana nuni zuwa ga almutakallim imma almu'azzimu nafsahu ko almusharik gairahu shine nunun take bada fa'ida duk sanda aka yi amfani da nunun a mudari'i abinda take ba fa'idantarwa kenan an gane yawwa ko dai mai magana yana girmama kansa kansa yake girmamawa amma shi kadai ne to sai ya amfani da nunin ɗin ko kuma a'a da shi da wani kamar misali ka ce najilisu zai iya yiwa kai ɗaya ne amma saboda kana son ka girmama kanka sai ka yi amfani da nunin zai iya yiwa a ba kai kaɗai ba ne akwai wasu da suka yi musharaka da kai a cikin zaman to shine sai ka yi amfani da ita nunin ɗin ita kuma hamza tana nuni zuwa ga almutakallim an gane mai magana duk wanda zai yi magana to in yana son ya ce yana kaza to sai amfani da hamza ajilisu a ƙara'u a ƙa'udu da makamantansu mutum ɗaya eh ta'un ita kuma tana nuni zuwa ga al-mukhatab eh al-mukhatab mai magana ko to shine kamar tajlisu ta ƙarau kuma wannan ko mufuradi ko jam'i ko tasniya duka dai ta'un ake amfani da shi tajlisu tajlisani tajlisina tajlisuna duk dai ta'un za ka yi amfani da ita to sai ya'un ita kuma lil gaiba domiri ne na gaiba ya jilisu ya jilisani ya jilisuna to kaga ita ba duka ta kunshi da tasniya da ainihin jam'i da kuma mafaradi. To shi ne malam ya ce maka wala huhudin na yana koma zuwa ga ko dai nunun ko hamza ko ta'un ko ya'un. Ya danganta da harafin da aka yi amfani da shi. To shi za ka mayar da zamirin hu gare shi. To walahu ya tabbatar ma harafin nan da aka buɗe mudari'i da shi don mun. Wato hukuncinsa don ma. nan za a faɗa maka yadda za ka yi masa wasali an gane sai kai masa dhamma eh a yaushe shine yace idza wusila bir ruba'i lokacin da aka hada shi da fi'ili wanda harufansa a madinsa sun kai hudu yawwa duk sanda ka samu fi'ili a madi ka lissafa harufansa kaga sun kai hudu to ita wannan harafin da aka ce ba an ce dole ne ka fara da ita ba to sai kai mata damma an gane kamar a karama in ka duba za ka ga harufansa hudu ne ya girmama to yanzu kana son ka ce yana girmamawa an gane yawwa to sai ka sa yawon sai ka ce yi kurimu yawon ɗin sai ka yi mata domma an gane in kuma ba ya'un kassa ba ta'un kassa shi ma sai ka yi mata damma sai ka ce tukurimu in nunun kassa sai ka ce nukurimu a gani to sai ka yi mata damma amma wannan sharaɗi sai in ya zan haruffansa sun kai hudu in gane ko yawwa to me yasa ya ce mutulakan saboda akwai ruba'i mun karanta a baya akwai wanda harufansa na asali ne gaba ɗaya kamar irin su zalzala da haraja na'am gargara eh duk mun yi su a baya to kaga wannan harufansu na asali ne to idan kana son ka mayar da su mubari'i to sai ka sa ɗaya daga cikin haruffan na aitu sai ka yi mata bamma yuzalizilu a gani yu gargiru yu da hariju yawwa to shine akwai wanda kuma ka gama zidi ne kamar wancan a karama da muka yi amfani da shi ga asalinsa daga karuma ne sai aka ƙara masa hamza sai ya koma a karama irin su a alama kaga asalinsa daga alima ne yawwa to da wanda yake mazidi da wanda yake harufansa na asali ne to duka haka hukuncin yake eh ko kuma a tad'ifi aka yi masa kamar fahama misali sai ka ce yufahimu hmm to don haka hukuncin yake darraba sai ka ce yudarribu eh in dai harufansa sun kai hudu to shikenan harafin mubara'a wajibi ne kai masa damma shi yasa alhariri yake cewa waddammu min asli har ruba'i misli yujibu min ajabar da'i mun yi shi a mulha to wannan hukuncin shine malam yake koya maka anan cewa duk wani fi'ili mu abin nan ruba'i to harafin mudara'a damma ake masa an gane ajaba kaga ruba'i ne sai ka ce yujibu afhama sai ka ce yufhimu aslama sai ka ce yuslimu ila akhirihi aqada yuqi haka dai ga sunan da yawa sai ce waftahahu muttasilan bi ghairihi waftahahu amma kai fataha ga ɗaya daga cikin harufan nan na mudara'a kai masa fataha a yaushe ya gama hukuncin farko don za a shiga inda za ka dinga yi masa fataha shi harafin na mudara to shi ne ce kai masa fataha muttasilan a lokacin da ya zamo ya sadu bigairihi da wani fi'ili wanda ba ruba'i ba dama muna da fi'ili nawa muna da sulasi muna da ruba'i an gama hukuncinsa sai ka ƙetare shi muna da kumasi muna da sudasi yawwa ma'ana har fi'ili ko dai ya zama harfarsa uku ne kamar daraba ko kuma ya zama harfarsa hudu ne wannan mun gama magana a kansa ko ko kuma ya zama kumasi ne harfarsa hudu ne kamar irin su in talaka an gani ko kuma harfansa ya zama shida ne kamar irin su isa gafara da makamantansu to da sulasi da humasi da sudasi duk wanda ka ɗauko kasa mai ɗaya daga cikin harfin mubara to harafin fataha za ka yi masa daraba sai ka ce ya daribu hmm? ya daribu na daribu ta daribu ab daribu ba za ka ce u ba haka in kuma si ne an gane yawwa in talaka sai ka ce ya yadda khiru an gane da makamantarsu yan sarimu yan fa'ilu yan sarimu ga sunan yan kasiru haka in su dasi ne ista gafara sai ka ce istafhama sai ka ce yawwa to haka sawa'un ya'un kassa hamza kassa nunun kassa ta'un kassa kaga babu wata wahala babu wata wahala to shine bigairihi yana nufin wani ruba'i waligairi liya kasran ajiz fil atimin fa'ila to yanzu malam zai baka wata fa'ida an gani eh wadda take ƙari ce kan abin da in ma ka karanta wannan hukuncin to wannan wani sabon hukunci ne kuma za a baka an gane yawwa tunda yanzu duka dai ana magana ne akan huruful mudara'a eh mun ji inda ake mai dhamma ake musu dhamma da inda to akwai inda ya halatta kai musu kasara kuma a mudari to wannan fa'ida ita ce malam zai baka eh kaga sabon karatu ne to shine yace wal ghairil ya banda ya'un kenan sauran harufa guda uku ko nunun ko hamza ko ta'un to shine wali gairi liya ya ɗaya za ka cire ajiz ka halatta kasaran yi musu kasara kenan za ka ewa nunun kasara za ka ewa hamza za ka ewa ta'un aina fil'ati ga fi'ili wanda yake mudari shine al'ati anan ba mai zuwa ba ai fil mudari amma fa min fa'ila daga ma'aunin fa'ila ai an yi bayanin fa'ila a baya ko kaga shikenan to duk wani fi'ili da ya zo bisa wazanin fa'ila an gane to harafin mudara in za ka yi mudari'i da shi ya halatta ka yi masa mi ka yi masa kasara an gane ko yanzu kamar shariba kaga ala wazani fa'ila ne fa'ila ne ya fa'alu dama shi ne kiyasi mun yi a baya to a ƙa'ida ya za ka ce a mubari ya sharabu nishrabu tishrabu ishrabu ya halatta madadin ya sharabu ta sharabu na sharabu a sharabu a wannan ba shi ba ne ƙa'ida ce halatti ne ba yawo an halatta ba ka faɗa haka ma'ana larabawan suna faɗan haka to duk abin da aka zamu laraba na faɗa shi kenan wasu daga cikin larabawa sun halatta maka haka amma wannan sun ce ba lugar alhijaz ba ce larabawan makka da madina da waɗanda suke makwabtaka da su luga ce ta banu tamim su suna da yawa daga cikin larabawa shi yasa mai tuhfatu tullabi malam muhammadu mahi yake cewa wa zahabat tamimu lil jawazi eh tamimawa su sun tafi akan cewa wato ya halatta ya halatta wato abin nan ai kasara ga duk abin da ya zo da wannan ma'aunin da kuma sauran wurare da za a faɗa wannan ɗaya daga cikinsu ne shi fa'ila ɗin da aka ambata an gane ko to haka irin su alima shi ma haka hukunci to duk wannan ya halatta in dai ya zo bisa wazanin fa'ila kenan banda ma'aunin fa'ala banda ma'aunin fa'ula baka da wannan dama eh shi wannan in kai to ka ka yi sabo ban da yawon so mu ambaci ya'un ko a cikin misalan da mun kaba yawo to banda ya'un ya'un za ta zo nan gaba eh banda ya'un kenan nunun ko hamza ko ta'un eh yawon ɗin kuskure ne aw ma tasaddara hamzul wasli fihi awitta ko kuma abin da ya fara da hamzatul wasli fihi a cikinsa eh duk abin da ya fara da hamzatul wasli to shi ma ya halatta kai kasara ga ɗaya daga cikin huruful mutis tagfiru nastagfiru nistagfiru astagfiru istagfiru duk ya halatta in dai fi'ilin ya fara da hamzatul wasil an fahimci wannan to kana da wannan dama awitta ko kuma zan ya fara da ta'un amma za'idan halin kasancewa ta kuma ta ziyada ce ba ta asali ba ce ka ta zakka kamar fi'ilin ta zakka ko kaga asalinsa zakka ne wannan tadda ka gani farko ta ƙari ce yawwa to kenan tana buƙatar in za ka bayar da shi mudari ka ƙara harafi sai ka ce ya ta zakka ko zakka ni ta zakka a ta zakka ita zakka eh wannan ya halatta hmm? eh inda yawon ɗin ta ziyada ce irin su ta ta'allam hmm? hmm? To ka gani? To shi ne ce wa ƙadinu ƙila, haƙiƙa an naƙalto filiya ga ya'un wa fi gairi ha, da wani ya'un ɗin in ulhiƙa bi aba, idan an riskar da ita ga fi'ilin aba. أو ما له الواو فاء نهو قد وجلا فشيني يتي أن نقلت wannan hukunci ga ya'un wa fi gairiha da wasu haruffa waɗanda ba su ba kaman nunun ko hamza ko ta'un in ulhiqa bi aba in aka riskar da su ga fi'ilin aba aba kamar yaƙi kaza to kaga abu dari za ka ce ya aba ko yawwa yi iba ko na aba ko ni iba ta aba ko ta iba a aba ko iba duk ya halatta e, ya halatta kai fataha ya halatta kuma ya halatta kai kasara e, au malahul wawu fa'un ko kuma an samu abin da yana da fa'un ga wawunsa wato wawul kalima wa abin nan fa'ul kalima ɗinsa wawun ne na hau ƙadi wajila kamar misalin wajila an gane wajila ya mudari insa yake mun yi shi a baya yau jalu to ya halatta kawai yawon ɗin kasara eh sai ka ce mi a ai kasara ba ta jan wawun sai ka mai da wawun ya'un yi jalu yi jalu nau jalu ni jalu tau jalu ti jalu to haka za ka mu'amalance shi eh amma ya sharaɗi shi ma ya zamo akan wazanin fa'ila an gani? to wannan shi ne kuma ya zama wawun ɗinsa fa'ul kalima ɗinsa wawun ce to sai mi to sai mala ya ce wa kasuru ma ƙabla asirin mubari to nan ya gama maka bayani akan hukuncin farkon mubari sai abin da yake gabanin ƙarshensa shine harafin da daga shi sai na ƙarshe sai ce tuwa kasuru yin kasara ma ƙabla akhiril mubari ga harafin da yake gabanin mubari min zalbabi daga wannan babe da ake magana wato yana nufin wanda ya haura harafi uku kenan yalzamu yana lizimta kamar shi ruba'i ko humasi ko sudasi banda sulasi shi ke nufi da min zalbabi to yalzamu yi harafin kasara yana zama wajibi Eh, amma fa in ma bihi qad huzila ziyadatu ta in ya zamo ba zai yi madinsa a sa masa ta'un ba wato an hana a sa masa ta'un ƙarshe ba a zo mai da ta'un ba ya an sa mai ta'un to harafin sai ya zamo da fatahassa kamar can da muka ba da misali su a karama zalzala kaga a karama harafin da ke gabanin na ƙarshe ita ce ra'un ko yawwa to a mudari yi kasara za ka yi mata sai ka ce yukuri mu zalzala harafin da ke gabanin na ƙarshe shine zayin ko yuzalzi lu to haka yan tsaliku shi ma yan tsali kaga shi harafin shi ke gabanin na ƙarshe za ka yi masa kasara haka shi ma humasi sudasi yastaga fi'u aga fawo ita ke gabanin to wannan wajibi ne amma da sharadi in ba a sa mai ta'un ba aga duk wannan misalan babu ta'un ta ziyara a farko to shine in ma bihi qad huzila ziyadatu ta'i awwalan in ya zan farkon sa ba ƙara masa ta'un ba in an sa masa ta'un wa in hasalat in kuma ta'un din ta tabbata lahu gare shi to fama qabla la khirif ta handi wila e to harafin wanda ke gabanin na ƙarshe iftahan kai masa fatahassa kamar ta'allama sai ka ce ni ya ta'allamu duk harufan sai kai musu fataha biwila a jere ba wanda adda kasara ce saboda ziyadatutta ta zakka ya ta zakka ta fahama ya ta fahamu da makamantarsu ta gafala ya ta gafalu to haka ne duk wani fi'ili wanda zaka ga a farko an ƙara mai ta'un ta ziyada to zaka ga ma qablal akhiri to fataha ake masa wanda kuma mm, mm, taqarraba kaga ya taqarrabu duk su ne e, wanda ko ba ƙara masa ta'un ba a farko banda sulasi to da ruba'i da kumasi da sudasi to duka harafin za ka yi za ka yi masa za ka yi masa kasara to shi sulasi ba ya hukuncin sa yake shi kaga yana caccanzawa wanda za ka gama qabla al-akhir ya zo da kasara eh kamar daraba ya duribu akwai kuma inda zai zo da fata to wannan zaka koma karatun farko da aka yi shi zai baka wannan kamar fariha ya fara a ganin ya zo da me fata alima ya la to amma na a ne maka maganar ruba'i ko sudasi humasi ko sudasi su ake magana a nan ko kuma harafin da ya samu ziyadatta to su yake maka bayani akan hukuncinsu to wannan shi ne to saboda haka mafumin wannan babe abin da ake son ka fahimta da shi shine hukunci na farko dole alfi'ilul mudari a buɗe shi ɗaya daga cikin haruffan na aitu wannan wajibi ne ko dai nunun ko hamza ko ta'un ko kuma mi ko kuma ya'un wannan hukunci da farko kenan to sai wajen yi masa wasali shi harafin kila ka ɗauki nunin ko hamza ko ta'un ko ya'un to shine ce sai ka yi masa bamma a ruba'i in harufan sa ruba'i ne a mabi to harafin da zaka ƙara na mudara'a sai ka yi masa sai ka yi masa bamma ko yawwa zalzala sai ka ce yu zalzilu da haraja sai ka ce yu da hariju eh to haka yu zalzilu tu zalzilu nu zalzilu u zalzilu to haka duka za ka mu'amalace shi sawa'un mujarradi ne ma'ana harufansa na asali ne ko mazidi ne to duka haka hukuncin yake eh to hukunci na gaba shine sauran fi'illan ta fuska adadin harufa eh ko dai sulasi ruba'i an gama a kansa ko humasi ko kuma sulasi ko to su kuma sai aka ce kai ma harafin mubara a fata shi a hukuncin da aka yi to sai kuma inda ya halatta kai kasara ko shine ya ce fi'ilin da ya zo bisa wazanin fa'ila sai ka ɗauki haruffa guda uku banda harafin ƙarshe shine ya'un daga cikin na'ati ko nunun ko hamza ko ta'un yawwa to in ya zamo ma'auninsa fa'ila ne to ya halatta kai ko kai kasara ɗin kamar yadda muka ba da misali ko yawwa kamar fariha za ka iya cewa na farahu nifarahu a farahu ifarahu ta farahu tifarahu to wannan ya halatta saboda ne ya zo bisa ma'aunin fa'ila ko kuma wanda yake tasaddara bi hamzul wasli ko wanda an buɗe shi da hamzatul wasli ita ce farko amma binsa kenan an gane yawa in ka kalli madinsa za ka ga hamzatul wasli ita ce farko kamar in balaka istagfara ko in kasara in sarama da makamantansu to shi mami Hmm? ya halatta kai mi kai musu kasara eh kai musu kasara to anan a banda ya'un hawayo wannan hukuncin shi ma ya'un bata shiga ba ya'un ta shiga a iya na ƙarshen ne da zai ambata na aba eh kawai ko dai nunun ko hamza ko ta'un ko yauwa kenan yan kalibu sai ka ce mi shi haka za ka faɗe shi banda ya'un amma in ka cire ya'un kasa ta'un ko nunun ko hamza to nan kake da damar ka yi kasara eh ban san mike shiga tunane na ba ya'un ɗin tana shigo ne eh to anan kaga za ka yi cewa nan tsaliku nin tsaliku tan tsaliku tin ɗaliku an ɗaliku to haka istagfara e istagfara nas nistagfiru tas tis as yawwa to wannan shine daidai sai wuri na na uku awe ta za'idan ko kuma inda aka samu fi'ilin da an buɗe shi da ta'un a madinsa, amma fa halin zuwanta tana mi. Yawwa tana ƙari, ita ga ma misalin tana ya kawo ma, sai ce mi, ka ta zakka ko? A mudari sai ka ce mi, ta ta zakka ko? Ti ta zakka, na ta zakka, ni ta zakka, a ta zakka. yauwa iya haruffan su ma guda uku banda ya'un to inda ya'un take shigowa shine yace nan wahawa wannan hukuncin da kaji an ambata na halaccin yin kasara ko dai ga ma'aunin fa'ila ko ma tasaddara bi hamzil wasli ko ma fihi ziyadatu ta'i awwalan ko sai ce kadin nukila an nakaltu wannan hukunci filiya ga yawo fi gairiha in ulhiƙa bi aba amma fa in an haɗa harafin ga fi'ilin aba an gane yawa shi aba shi yake da wannan kususiyar da sauran harufa ba yawa banda sauran fi'ilai an gane ko to shine zaka ce aba ya aba ya iba ta'aba ti'iba na'aba ni'iba a'aba i'iba eh aw malahul wawu fa'un ko kuma wanda fa'ul kalima ɗinsa wawun ce amma fa bisa ma'aunin fa'ila banda fa'ala banda fa'ula sai baka misali na hau kadi wajila kaga wajila eh me ma'anar wajila ya ji tsoro ya wujalu hmm? Mm, yana jin tsoro to ka gani to shine sai ka ce mi wajila yaujalu yijalu ko eh eh ban ji ba sai mi da mi kuma aha aha Ah, to wannan shi ne to wannan suke da hususiyan shigan eh, waɗannan haruffa ko dai a baku wajila Mm, to wannan shi ne akwai tambaya akwai tambaya kan ƙa'idodin da ya ambata akwai tambaya to kowa ya gane kenan to Allah ya taimaka a yi muraja'an ka'idodin sosai eh, su zamo jikinka kuma su zamo cikin kwakwalwaka shi haka tasirifi yake su eh, to da inda bai zaune sosai ba wutaran za ka lalabe abin sai ka ga ka rasa shi ko an zo wajen taɗibiƙin ɗabbaka abin sai ka ga ka samu ishkali ka rikici kana tunanin ya za ka yi to in ka fahimci irin wannan darasin in kana sauraron waɗanda suke da awa ko suke karatuka za ka yi ta jin akhba sakurai ta waɗanda ake gani manyan malamai ne ba kuma ba saboda rashin tsayawa a ba su muhimmanci ana ganin karanta arabiya ai kaman bata lokaci ne kuma ba haka ba ne da ilimi ne galibin masu da'awa yanzu ba su samu fursar da za su yi karatu a zaure ba in karatu ne ka je kai a jami'a da sauransu to shi ko da ka gane karatun zaka ga galiban ba karatu ne mai tabbatuwa ba karatu ne na cin jarabawa ko ba haka ba da ka gama makarantar kila aka samu shekara biyar ko goma sai a ga sai can ba a rasa ba in ba an yi sa'a kila kana koyarwa ba abin da ka karanta to shi ɗaya zai sa abin yami to shi ne matsalolin da ake samu saboda haka tasirifi ba a wasa da shi shi yasa aka ce shi ummul ulumi ne shi ne uba daga cikin shi ne uwa daga cikin ilmomi ilimin da kake da shi in ba ka da tasirifi to kamar ba ka da mahaifiya ne a karatu kaga wanda bai da mahaifiya zai yi wahala ya samu cikakkiyar tarbiyya da cikakken hankali da nutsuwa in ba wata gata ya samu daga Allah ba mafi yawa galibi na samu wanda za su rasa iyaye mata kuma sai ka ga ba matsala to daidai ku ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته